na'am bismillahir rahmanir rahim alhadithu thani hadisi na biyu an umar an samo shi daga umar radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi aidan kuma kala yace bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga muka mu muna zamna gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wata rana ittala alaina rajulun sai wani namiji ya bullo a gare mu shadidu bayadi siyabi yana da tsananin fararen kaya shadidu sawadi sha'ar yana da tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar ba a ga alamar bulaguro a tare da shi wala ya arifuhu minna ahadun kuma babu wanda ya san shi a cikin mu hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam har yazo ya zamna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi ya dangana guyoyin shi zuwa guyoyin ma'aiki yayi zama irin zaman sallah annabi ma iya iya zamna irin wannan zaman kenan guyoyin su zasu zama to daidai daidai ko wa wada akaffaihi ala fakhzai ya dora hannuwan shi a bisa cinyoyin shi shi mutumin shi mutumin wanda ya zo cinyoyin shi ya dora ba a bisa cinyoyin annabi ba wa ƙala sai ya ce ya muhammad ya muhammadu a kabirni anil islam ba an labari mine ne musulunci wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'islamu musulunci an ta shahadu allah ilaha illallah ka shaida ka shaida an ta shahadu an la'ilaha illallah ka shaida babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah wa annan muhammadan rasulullah ka shaida muhammadu ma'aikin Allah ne wato ƙimar sala ka tsaye da sallah wato tiyar zaka ka ba da zaka wata sumar ramadan ka yi azumin ramadan wata hujjal bait ka hajjici ɗakin Allah in istata'ta ilaihi sabila in kana da ikon tahiya gare shi qala sadaqata sai yace kai gaskiya haka nan ne fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka yi mamakin shi iya tambaye shi iya gaskata shi qala sai kala sai ce fa akhbirni anil islam ka bani labari fa akhbirni anil iman ka bani labari akan imani kala sai annabi ya ce an tu'mina billahi kai imani ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da ma'aikan shi wal yawmil akhir da ranar lahira duka imani da su wa tu'mina bil qadar kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi ta alkhairi ko ta sharri kala sai mutumin yace sadaqata gaskiyarka kala hallau sai mutumin yace fa akhbirni anil ihsan ba labari menene kyautatawa kala sai annabi yace an ta'budallaha ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah iya ganinka kala sai mutumin ya ce fa akhbirni an sa'a to ban labari yaushe ne tashin kiyama kala sai annabi ya ce mal mas'ulu anha ba wanda aka tambaya da ita bane bi a'lami min sa'il mafi sani ga wanda ya tambaya kala sai mutumin ya ce fa akhbirni an amaratiha to ban labarin alamominta kala sai annabi ya ce an talidal amatu rabbataha zaka ga ama baiwa ta ahi uwar gijiyarta wa an tarar kufa shi ne kufatar in za ka ga marasa takalma al'urrata matsaraita al'alata talakawa talakan talak ri'a a sha'i masu kiwon ƙananan dabbobi ya ta tawalo na filbuniyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine tumman talaka daga nan sai tashi ya tahe shi falabistu maliyan na zamna ɗan lokaci aka yi shiru sun makala sai kuma annabi ya ce ya umar ya kai umar a tadiri mani sa'ili shin ka san wane ne wannan mai tambaye ƙultu sai na ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da ma'aikin shi su suka sani ƙala sai annabi ya ce fa'innahu jibril wannan mala'ika jibrilu ne a takum yi allimukum dinakum ya zo ya sanar da ku addininku rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan shi ne ƙashin bakin hadisin to a duba da kyau don sharhin shi zai ɗau lokaci a cikin hadisin wannan akwai abubuwa na al'ajabi mai yawa mai yawa mai yawan gaske yadda ya kamata ku dubi sharhin shi da kyau don in ba ku dubi sharhin shi ba za ku iya ganewa ba mun yi bayani akan yara ko الحديث الثاني حديث نبي عن عمر عن سامو دغ عمر رضي الله عنه يرضى الله تثبت a gare shi aidan kuma me yasa aka ce kuma saboda shi ya rawaito na farkon ma na farkon shi ya rawaito shi kuma yanzu wannan ma shi ya rawaito shi an gane da kyau ko qala yace bainama na hannu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga muka mu muna zamna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam an an ce bainama na hannu kenan kwaram bu mu shirya ba baraɗe kawai muna zamna gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shine bainama na hannu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata ruwaya tana nuna cewa kamar suna bayan gari haka a gindin wani icci madina a lokacin ilkaɗance bata da yawa duk lattijawa da mutanen garin in suka halhadu ya kamata a ce sun san kowane mutum na cikin gari to ku lura daga nan abun mamakin zai fara istala a alaina rajulun sai ta yi sai wani mutum ya bullo a gare mu ku duba irin bullowai kamar yanzu muna zamna a wannan hilin kawai sai mu ga wani mutum a nan kusan lashi ka waccan ya biyo mu kaka ai kowa zai ji tsoro tun da hili ne na daji ga can in an hili ne na sahara hal inda idanka yake gani ai in za a tsinkayo mutum da fara ana ganin duhu-duhu ana gani hal aga ana dabba ce wannan ko mutum ne hal ya zama mutum hal ya iso gurinku to shi ba haka bai kawai daga can sai bul sai gashi nan kawai kuma ya tinkaro su kun san abin mamaki ne wannan istala alaina rajulun sai wannan mishi kawai ya bullo gare mu to sai umar yake ba da bayanin shi namijin yaya yake sai da farko sai ta yi shadidu bayadu siyabi yana da tsananin fararen kaya kayan shi farikal to kun san fararen kaya ga maza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna ne akwai hadisin da yake cewa alaikum bi khair malabisukum malabisukum bayda ku dinga yawan sa mafi alherin kayanku kayanku farare ga maza kaya horare yana da kyawo an yi umarni gare shi amma ba ta aka ba kullum kullum hori zaka sa a'a an ce dai shi yake alheri ka yawai ka yawai ta sa kaya farare to wannan mutumin sai ya zo da fararen kaya kalkal wannan ba abun al'ajabi bane kawai ka bullo kuma da fararen kaya ba wata kura ba wani abu wannan kenan kuma shadidu sawadi sha'r yana da tsananin bakin gashi gashin shi baki lut mu ko mun sani a al'ada tsoho shi yake hurhura saurayi bai kai ba hurhura gashin shi baki ne ko ba haka bane wa in kan cewa akwai wasu al'adu wanda suke cewa wasu maganganu da suke nuna cewa abubuwa kusan guda biyar suke sa hurhura yaron da aka aihe shi uwayen shi sai da suka tsuha suka aihe shi ana ce mai dan tsayi shi da wuri yake fara hurhura kuma musiba ta duniya wahala kikika kakaka yi musiba kawai tashin hankali iya sa mutum yayi hurhura lokacin ta bai ba na uku shine in lokacin ta yayi ka tsoho sai kai hurhura na hudu wasu sun ce sa turare a bisa gashi saboda turare acid ne iya kashe gashi Allahu alam na biyar wasu sun ce yawan shan maganin icce iya sa hurhura wannan ma Allahu alam ba hadisi bane magana ce ta mutane to wannan abubuwan duka da muka zana to shi duka bayyana su shi shadidu sawadi sha'ar ne iya nuna cewa kenan saurayi ne ba tsoho bane ba wannan ma abun mamaki ne na biyu ko sai aka ce mi la yura alaihi la yara alaihi atharu safar la wala ya'rifuhu min na'ad la yura alaihi atharu safar babu alamal bulaguro a tare da shi menene alamal bulaguro a ganshi da wata sanda ko a ganshi da bisa jakkin shi ko alfadari ko doki ko a ganshi da sakot ko kuma da wani takobin shi ai mutum bai shiga daji ya biyo ya keto daji babu makami a hannun shi to duka wannan komi kura duka babu la yura alaihi atharu safar babu alamal bulaguro a gare shi abun mamaki ne nawa kenan na hudu ko na uku wala ya arifuhu minna ahadun kuma babu wanda ya san shi a cikin mu duk inda lattijawa suka gamu a irin wannan karkara duk sun san sun san mutanen gaba ɗaya na garin to duk cikin mu yace ba wanda ya san shi wannan lalle abun mamaki ne hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam da yazo annabi sallallahu alaihi wasallama shi bai da guri a cikin mutanen shi in ya zo duk inda ya guri ga wuri zama yake ba guri ba ake keɓancewa a ce wannan na annabi ne a'a in suna tare da jama'a duk inda ya zo in ya ga guri zama yake to shi mutumin inda za ku gano yaya ya san wannan shi ne annabin aikun sa akwai abin al'ajabi kawai ka zo sai ka zo kawai gurin annabin duka bar sauran mutanen ya kai kasan shi ne annabin wannan ma abin mamaki ne hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asina da rukubatai ila rukubatai ya dangana gwiwoyin shi shi mutumin zuwa gwiwoyin annabi ya yi zaman sallah shi ma annabi ya yi irin wannan zaman kenan gwiwoyinsu sun sheru da juna wa wada aka fayi alafak zai ya ɗora hannuwan shi a bisa cinyoyin shi mutumin ba a bisa cinyoyin annabi ba mutum ka zo gurin shi ka zamna ka ɗora mai hannu a bisa cinyoyi wani irin magana za a yi haka ya zamna irin yadda ake zaman sallah sai abu na gaba wa ƙala ya muhammadu sai ya ce kuma ya muhammadu wannan ma babban abin mamaki ne me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke raye da shi a madina bu su kama sunan shi fafarat sai dai ku ji sun ce ya rasulullah ko ya nabiyallah ya abdullah ya abul qasim haka duka suke gaya mai amma mutumin karkara in ya zo daga nesa zaka ji yana ya muhammad ya muhammad mutumin ƙauye in ya zo har wani sahabi yake cewa ni ina so ina zamna a gurin annabi wani mutumin karkara mutumin ƙauye ya zo don su suke zauwa su haɗi abinda mu bin mu iya haɗi saboda haiba ta annabi da komiya da muke amma mutumin ƙauye in ya zo kawai sai ya caɓo ta yadda yake so ba kun karanci hadisin wannan ba wanda ya yi hutsari a hilin masallaci kawai zauwa ya yi tsari suka ca za su hau kanshi annabi ya tsaida su sai da ya ida aka kawo guga na ruwa aka zuba aka ce mai wannan gurin tsarki ne to irin wannan ne to ai shi ma ai yara mako da ya tashi ya ce ta Allah ka gafarta min da ni da Muhammadu kadai kaka gafarta ma kowa in ba mu ba to mutumin karkara mutanen karkara in suka zo su suke kiran sunan annabi da Muhammadu to wannan mutumin da ya zo wai ɓadda sau ne ya yi sai ya yi kiran annabi da sunan shi fafarat don a ce shi mutumin karkara ne shi kuma babu alamar bulaguro babu kaza babu kaza babu kaza kenan ya ƙara durmiyar da mutane wakala ya muhammadu ya ce ya muhammadu a birni an islam ka bani labari menene musulunci to annabi da ya tambaye shi mai musulunci sai annabi ya gaya mai shika-shikan musulunci guda biyar wanda su ne rukunai na musulunci ka shaida babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah ka shaida muhammadu ma'aikin Allah ne ka tsayi da sallah ka ba da zakka to ku duba da kyau a nan gurin da ya ce mishi tuqimu salata ka tsayi da sallah wa tuti zakata ka ba da zakka sai ya ce mi wata sumar ramadan ka yi azumin watan ramadan wata hijjul baita ka hajjici ɗakin Allah a nan gurin abinda nake so ku gane sai da aka faɗi ramadan aka faɗi mi haji kenan a wannan hadisin haji ita ce karshe ko tamam yayi kyau zamu zo kan shi yanzu mun je hadisi salis wata sumar ramadan kai azumin watan ramadan wata hujjal baita ka hajjici daki sai yace inista ta'ata ilaihi sabila diwa malmai masu karanta su suna kuskure anan he su ce wai ga mai ikon tahiya gare shi a'a ai zance ne suke su biyu inista ta'ata in kana da ikon tahiya gare shi kamar na saman da aka ce ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi azumin watan ramadan ka hajici ɗakin Allah in kana da ikon tahiya a gare shi tunda su biyu ne kowa iya kallon kowa ake zancen an fahimta da wannan wurin ko kala sai mutumin ya ce sadaka ta gaskiyar ka haka nan ne al'ajabi kenan sai umar ya ce fa'ajibna lahu sai muka yi mamaki yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambaye shi kuma iya gaskata shi ya tambaye shi me kaza kuma ya ce eh haka ne haka ne yanzu ka zo ka tambaye ni mas'ala in ba ka yi ka ce mini eh haka ne haka nan ne kenan da mun kai ma ka santa kun ga hallo ya ƙara ba su abun mamaki ya ƙara ba ya ƙara rikita su fa ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu qala hallo sai ya ce ma annabi fa akhbirni anil iman to ban labari akan imani sai annabi ya ba shi labarin shika-shikan imani guda shida musulunci sai ya ba shi labarin shika-shikan musulunci guda biyar imani sai ya ba shi labarin shika-shikan imani guda shida saboda da musulunci da imani suna tahiya tare ba su tahiya tare ƙa'ida gare su ƙa'ida gare su ta fasara izittafaka iftaraka wa izittaraka ittafaka kun shi ka'idarsu idan tafaka in suka haɗu a guri guda ko a aya guda suka haɗu to kowa sai ya ɗau fasarar shi musulunci ya ɗau shi kashikan shi biyal imani ya ɗau shi kashikan shi nawa shida wa idan taraka in kuka suka rarrabu ɗaya ya zo ɗayan bai zo ba aka ce musulmi na musulmi to ittafaka sai su haɗu a gurin fasara in ɗaya ya zo sai ya ɗau shi kashikan guda goma sha ɗaya ya ɗau nashi ya ɗau na imanin in imani ya zo sai ya ɗauna shi shida ya ɗauna musulunci biyar shi ma sai ya ɗausha sha ɗaya to shika-shikan imani mine ne ta'ala an tu'umina billah kai imani ga Allah domin akwai wanda su yi ba imani ga Allah akwai wanda suke ganin rayuwar nan namu kawai ɗabi'a ce natir ne sila natir canjin yanayi ne ɗabi'a ce iska ce ta zo ta shiga cikin teku ta tada ruwa uu ya yi sama sai ya zama gajimare ta kada shi bisa ya bisa ƙasa suka ci karo aka yi walƙiya ruwa ya zubo shifka ta huto dabbobi suke ci mu muke cin shifkai da dabbobin kawai kullum haka nan ne ake yi haka ne kullum kawai rutin ce ta ɗabi'a cewa babu wani Allah su haka suka ɗauka to waye iskar da ta kaɗo duka irin wani abubuwan ƙarya ce suke ka yi imani akwai Allah wa mala'ikatihi ka yi imani akwai mala'ikun shi kuma ba ɗiyan shi ba ne mala'iku bayan Allah ne kawai na kunfa ya kun zamanto suka zamanto wa rusulihi ka yi imani da Allah ya aiko ma'aika wal yawmul akhir ka yi imani akwai ranar lahira don wasu ta suke babu ranar lahira a nan duniya ne kawai kuma aka yi ka a wannan gida har ka girma ka tsoho har ka mutu sai a aiho ka a wancan gida hallau ka girma ka tsoho ka mutu sai aiho ka a wancan gida kawai mu ne dai mu ne dai su haka ce aqida su in aka aiho ka bahullatani halka mutu sai a aiho sai a aiho ka babarbare halka mutu sai a aiho ka batube halka mutu sai a aiho ka bazabarme haka nan ne kawai ake yin rayuwa suka ci suka ce changement de maison tagayirul bait wasu kuma suke ganin tagayirul jins ne in aka aiho ka a mutum halka mutu sai a aiho ka a wani tsuntsu ko kuma a yi ka a saniya dabba ba kuna tarihin indiya ba da busu cin naman sanu kwanan nan ma bai kai ba shekara sun kona wani wani mutum biyu ko mutum nawa wanda suka ci nama suka yanka shanu wai su mutanensu ne wanda suka mutu suka taso wannan shirme ne hauka ne to kai musulmi ka yi imani akwai ranar lahira wa tu'minu bil qadari ka yi imani da ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala khairihi wa sharrihi ta alheri ko ta sharri ko mika koma ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gaya mai haka ƙala sadakata sai ya ce gaskiyar ka haka nan ne hallo wani albin al'ajabi ne ko to kala hallau mutumin sai ya ce ma annabi fa akhbirni anil ihsan to ba labari menene kyautatawa a ce wani yana kyautatawa a cikin ibadar shi menene wannan kala sai ya ce mai an ta'budallaha ka annaka tara ka bautata ma Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan kai baka ganin Allah to shi Allah iya ganin ka lokacin da ka tashi yin sallah kai sallah kamar Allah yana kallon ka a gaban ka gashi nan kuma ka yi sallah kamar daga ka'i da sallah wannan ga mala'ika mutuwa iya tsimai ka ce assalamu alaikum ya ɗauki ranka wata irin sallah za ka yi kaga za ka yi ta da nutsuwa da komawa ga Allah da tuntuni da kuka da tuna zunubai duk zunubin da kai kana tsoro Allah ya kama ka da shi wannan shi ne ihsan hallo mutumin sai ya ƙara tambaya ya ce fa aka birni an sa'a ku duba da kyau wannan gurin fassara shi yawa take daukan mutane sai ce ma annabi fa akhbirni an sa'a to ba labari yaushe ne tashin kiyama kala sai annabi yace mishi mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya haka kashin baki yake haka zaka fassara to kwana kai wani sharhin ka ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya haka zaka faɗi a ɗauka haka a harrace haka ba ka ce ba ni ma ban sani ba kai ma baka sani ba a wannan sharhi ne bayani ne ba haka ba annabi ya ce mal mas'ulu anha ba wanda aka tambaya da ita bane bi a'lam mafi sani min sa'ili da wanda ya tambaye annabi yana nihin da kai da ni da ni da kai duka ba mu sani ba amma waɗin da ya yi caye mai ba wanda aka tambaya da ita ba ne mafi sani ga wanda ya tambaya an fahimta ko? to shi mutumin sai ce to naji da ni da kai ba mu sani ba ƙala fa aka birni an amara jiha ya ce to bayan labarin alamominta malaman hadisi gaba ɗaya sun ta yi bittifak a kan cewa wannan alamomin da aka wadi a cikin hadisi jibril alamomi ne sugura alamatu sa'atu sugura kun san iri biyu ne akwai alamatu sa'atul kubra da akwai alamatu sa'atul sugura to wannan suna cikin alamatu sa'atul sugura su kubra kin su goma ne kuma annabi yace za su zo ala tatra successive man ɗaya yana bin ɗaya in ɗaya bayyana to ba a daɗewa ɗayan zai zo ba a daɗewa ɗayan zai zo ba a daɗewa har su goma amma wannan sugura ne wanda da za ka yi tunani za ka ga cewa kusan a ce duk sun zo ya ce to ba ni labari akan alamominta alama ta farko da annabi ya ci an talidal amatu rabbatiha wannan gurin iya da fasara biyu a gurin malaman hadisi an talidal amatu rabbatiha na farko baiwa za ta aihi uwar gijiyarta mace ta aiho ɗa ko ɗiya waɗanda suke ikonta suna gallaza mata babban budurwa a gida sai abin da take so uwayenta za su yi ko saurayi gauɗeɗe masha Allah ya kamata ya je nemi na kanshi iya gida sai abin da yake so a uwar shi za ta yi ko baban shi a zubo mai abinci bai je nemo ba hal ya dinga cewa miyar ta yi gishiri ko miyar ta yi lami wannan alama ce ta tashin kiyama yaro ya dinga ikon uwayen shi fassara ta farko kenan fassara ta biyu al'amakin wannan ana ne ummatul islam al'umman musulmi talid rabbata hazatta aiho diyanta musulmi kuma su ake gallaza mata ita musulmuncin kaga sunan shi muhammadu ibrahim abdullahi alkasim ga sunan surayi da yawa na musulmi amma duk wani proje in zai cuta ma musulunci da sunan da shi a ciki kaga musulmi ne suka aiho diyansu kuma su ne suke cuta ma musuluncin an talidal amatu rabbataha haka malaman hadisi suka yi fassara fassara ta biyu a wannan guri wa an taral khuffata zaka ga marasa takalma khuffa wanda dan talauci bai da kudin da zai sayi takalmi haka kawashi yake tahiya khuffa shine marasa takalma al-urra matsiraita sun sa kaya kamar bisa ba zir suke kawai sai wani dan zanne dan ko kuma dan kyalle dan da tsumma a jikinsu ri'a isha'i masu kiwon ƙananan dabbobi don talauci ba su da kudin shanu da raƙumma sai dai kudin sha shine tumkiya da akuya su ne sha'i ba manya ba ne ba masu kiwon ƙananan dabbobi ya tattawalu na filbuniyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine ku lura da kyau ya tattawalu na filbuniyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine aka ce kawai ba suna tsawaita gari ba ko suna tsawaita mine ne kuke cewa da wasu suna tsawaita mi to suna tsawaitawa a cikin gine-gine filbuniyan tsawo na ƙasa da tsawo na sama idan kun lura yanzu a nan garin nan kwanni ai da kwanni ba harka ba take ta yi hwaɗi ta yi yawa yanzu ta kai ina ne ta yi tsawo na ƙasa ta tsawalu na kenan kuma a da can da in ka duba a kwanni ai da ke zaka samu sauran bayani ɗaya ko yanzu kuma hannawa ake samu har yahi an samu har uku har hudu har biyar ko kenan tsawo na sama kenan ya tatawaluna fil bunyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine tumman talaka sai mutumin ya tashi ta yi shi da aka yi da wannan falabistu maliyan sai na zamna lokaci mai tsawo kun ga in ana cikin jama'a ana hira ana bayani akwai wani lokaci da zuku an yi shiru kowa ya yi sut hali wasu hausa suna cewa mutuwa ta wuce to irin wannan ne aka yi wannan abin al'ajabin gaba ɗaya kawai ya tashi ya taye shi sai aka yi sut annabi bai ce ba komi umar bai ce ba komi kuma suna kallon su da aka ɗan jima ya ce falabis tu sai na zamna maliyan ɗan lokaci na zamna ɗan lokaci shiru sun makala sai annabi ya ce annabi ya hoshe shirin ya ce ya umar ya kai umar a tadiri mani sa'il shin ka san wane ne mai wannan tambaye ƙultu sai na ce ƙultu sai na ce allahu wa rasuluhu alam allah da ma'aikin shi su suka sani ni ban san ba kowaye wannan abin ya fasa kan mutane da yawa kala sai annabi ya ce fa'innahu jibril wannan mala'ika jibril ne atakum yu'allimukum dinukum ya zo ya sanar da ku addininku a wata ruwaya amar dinukum al'amarin addininku wannan shi ce ruwaya ta musulun wannan hadisi mai tsawo hal in zan kawo hujja da shi ana cewa hadisi jibril jibril yana zo ma annabi in ma ya zo ta siffar shi ya da fuka-fukin shi dubu shida ko annabi ya ce na taba ganin jibril ya zo fuka-fukin shi ya bude ya rihe sammai gaba ɗaya banda ganin komi ɗaya kenan ko kuma ya zo mai ta siffan mutum kawai ya ɗauki wata siffan wani mutum kawai ya zo su yi hira har ya zo wata nan da siffan wani sahabi wanda in ya zo yake ma hassan da hussein ne wasa suna ta wasa yara in kana jansu a gida kana wasa da su in ka zo kaka sai su ta hawanka sai suka zo suna tahawon shi ca suke dahiyatul kalbi ne ca suke wannan mutumin ne iya gocewa iya gocewa ya tambaye annabi wai me yasa yaran wannan suke muna haka yace ka zo da siffar mutumin da yake musu wasa ne yace to banda ƙara zawa da siffar shi ko kuma kawai haka sai ga annabi ya dahe kamar ya dahe kuga Aisha tace na ganshi cikin ɗari wahayi yana zo mai iya zuwa cikin ɗari to haka ne al'amarin yake jibril yana zo mishi daga siffofi kala-kala wannan sunan shi hadisi jibril shine hadisi na na biyu wallahu ta'ala a'lam